yuwafiquha yushku man fara min maniyatihi fi barigin ratihi yuwafiquha bi ce an yuwafiqaha ba to a sa an dole ne a labarin ihlaulaka a ce ihlaulaka sama'u an tumdira ba da ma ihlaulaka sama'u tumdiru dole a sa an haka nan hara ita hara din nan ake cewa farkon wanda ya lissafa ta a cikin filan nan ibnu malik mai alfiya sai aka samu ibnu abu hayyana abu hayyana yi masa kaca-kaca cewa ibnu malik ma bai gane ba ne ai wannan ba hara ake cewa ba harin ake cewa ai kuskure ne ai kuskure ne da ya ce hara to amma aka samu wasu malaman da yawa suka kakkare ibnu malik suka ce a'a shi abu hayyana tayu bincikensa ne bai kai kamar ɗanɗan malik ba an yadda cewa abu hayyana malami ne mai bincike to amma ibnu malik ya bi shi bincike a wannan saboda ga ibnu kodiya wanda tun kafin ma a haifi ibnu malik din ya mutu ya mutu wajen 570 da wani abu ne ibnu malik kushe hijira ta 600 aka haife shi to a kitabul afal ya lissafa hara a cikin fi'ilai yasa inda ake cewa ne ta'anna wala ta'ajal bilawmika sahiban la'alla lahu uzran wa anta talumu dan kaga wani ya zo da abin da ya shige ma duhu to kakkai gaggawa cewa ayyayi kuskure kai a hankali domin da yana da nasa dalilin alhali kai ka tsaya kana ta shekewa wajen cewa ayyayi kuskure alhali shi yana da nasa dalilin ta'anna ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وانت ma dai hara dole ne a sawa labarin an hara zaidun an ya koma zaidu ya kusaci a ce ya tashi a ce hara zaidun ya koma bai daidai ne ba a bar an a wato a cikin filan shuru'i lalle ne dole filan shuru'i labarin sai zo fi'ili murari'i kuma lalle ba an ba zai zo da an ba su ne ka filan shuru'in ya ce kamar tafika kamar tafika zaidun ya do ko na qur'ani wa tafika ya hasifa ni alayhi ma ba ce an an yi hasifa ba wa tafika ya hasifa ni alayhi ma ko fa tafika masa wato fa tafika yamsahu masa bai ce ba ce an yamsaha ba ko an sha'a kamar faɗin mawaƙi da ya ce lamma ta bayyana mailul kashihi na lafin an shatu a arifu magar kana makanuna ce an shatu a arifu bai ce an arifa ba ko a hastu kamar faɗin mawaƙi da ya ce fa a hastu as'alu wa rusumu tujibu ne fa a hastu as'alu bai ce an as'ala ba haka nan ja'ala kamar faɗin wani mawaƙin da yake cewa wa gada ja'altu iza ma qumtu yusqiluni so bi fa an haru nahara sharibi samili yana cewa yau tsufa ya fara cina in zan miƙe ma tufafin da yake jikina sai ya ringa min nauyi ni na da katon buhu zan daga amma tufafin jikina ma in zan miƙe sai ya ringa nema ya kada ni sai in tashi kamar wanda yake cikin ma shine wa qad ja'altu idza ma qumtu yusqiluni sawbi fa anharu nara sharib samili to hako alikitu ya alikitu kamar fadin mawaki da yace araka alikita tazlamu man ajarna araka alikita tazlimu man ajarna yace tazlimu bai ce an tazlima ba naga ka fara zalintar wanda muka ce mun tserar da shi wanda muka ce kan wani ya taba shi amma kai sai muka muna ganin ka fara taba shi wa zulmul jari izlalul mujiri shine karasa mai to lalle ne a bari daga halhala halhala kamar faɗin labarin halhala shi ma yana zuwa fi'ili murari'i amma ba an kamar waɗi ina diyarar mu'tadina fa halhalat nufusuhumu qabla al-imatati tazhaku waɗi ina diyarar mu'tadina fa halhalat wato ta kuza nufusuhumu mun taka gidajen azzalimai muna zuwa kasashen nasu sai rawukansu take nema ma fita fita daga gare su tun kafin ma mu kashe su zuwan da muka yi tsoro ya kama su suka nema su mutu a tsaye yake nema su mutuwar a tsaye shine waɗi ina diyaral mu'tadina fa hal halat nufusuhum qabla al imatati tazhaqu to to alhamdulillah saura rahman rahim to wannan fasali ne fasali din na kawati an ƙara fata da ta suka zuwa dai kamar ba wajen bare ko baiti biyar aka yi aka bar sha shida ko baiti biyar aka yi aka bar shida ko wa habaran wasit ya halatta a babin asa da yan uwarta da yan uwanta ka faɗi labarin a tsakiya ka iya cewa asa an ya koma zaidun a maimakon ka ce asa zaidun an ya koma ko kada yusafiru amuru a maimakon kada amuru yusafiru to ya halatta labarin ya zo daga tsakiya Ah, amma fa kada ka taɓa cewa za ka gabatar da labarin a kan fi'ilan nan ba daidai ne ka ce an yi safira a sa zaidun ba ba daidai ne ka ce an yi safira a sa zaidun ba a'a ka iya cewa dai a sa an yi safira zaidun ka iya cewa a sa an yi safira zaidun amma ba ka ce a sa an yi safira a sa zaidun ba wannan ba daidai ba ne ko ya komu ka da amurka ba dama sai dai ka da ya komu amurin ko ka da amurin ya komu shi ne na asali to da ku ta hana ku shafewa ta wato ga labarin a wato idan an san shi kamar wani ya tambaye ka man a ta an yi safira to ka iya cewa a ta zai a ta zai wato yana daga gabatar da labarin a kai inda wasu malaman aya ta ƙur'ani a ta an yi babbila na hairan minha wato to kama an gabata a ta rabu na an yi babbila na hairan minha to a ta an yi babbila na rabu na hairan minha to kama su suka ce wani an yi babbila na ɗin zai yana cikin wanda za a faɗa nan gaba inda aka ce ana wadatuwa da fili rari'i da an ba da wato ba tare da an kawo sunan ba to wani a sa oho oho oho ma a fi ilin ka ambaci an uskur an ka ambaci an ma a fi ilin tare da fi ilin na duniya halin kasance wacce ko ya wadata daga labarin ba da asa bayan asa ka ce asa an ya koma zai to suka ce wannan ma na aya ta qur'ani yana daga gare shi asa ayu da dilala ayran minha Allah ya ce asa ibdal irin wannan to sai aka sami ko asa tabdulu ho hayran minha asa tabdulu ho la na hayran minha irin wannan sai aka sami sabani tsakanin malamai ya za a yi irada ita ce asa an ya koma gari wasu sai anan asa ta zama kamar fi'ili ne ta yi shi yasa an ya koma zaidu shi ne fa'ila kama an ce karu da kiyamu zaidu a ta sai ta zama ma'anar ta karu da an ya koma zaidu ko tun da masdari ne a mu'awwali sai ka kawo masdarin a matsayin sa kama ka ce a ta kiyamu zaidu to haka nan bayan a ihnau naka kamar ihnau naka an tumbira sama'u ihnau naka an tumbira sama'u ko aushaka aka na aushaka an yi safira zaidu to duka iya faɗa haka a wannan filan guda uku ka kawo an tare da fili mu duniyar an kabari a nan kusan so sai ya wadatar da labari ba su tsoho ta iya kun yin ƙarya su idan akwai suna da yake ya zo kafin wa'annan fi'ilan kamar kace zaidun a sa'an ya koma to armili ka iya rikarwa da fi'ilan nan lamiri in shi isa sai kenan zaidu a an ya koma azzaidani asaya an ya koma azzaiduna asau an ya komo hindun asat an ta koma alhundani asata an ta koma alhindatu a baina an ya kumna ka sa a lamirin kenan wattauku amma barin bisa jihari ya fi dacewa da tajiribin a ce an yi tajiribin a sannan in ba ka sa lamirin na sai ka tajiribin sai ka ce zaidun a sa an ya kuma azzaidani a sa an ya kuma azzaiduna a sa an ya kuma hindun a sa an ta kuma alhindani a sa an ta kuma alhindatu a sa an ya kumna ya zama ka yi tajiribin kenan to eh shi ne yake wanda na yadda ya fi zaɓe a yi tajiribin to kenan nan gaba daya jami'ai ne wani wasu jami'ai dole ne ba sa tasarrufi sai dai a cikin su akwai wanda yake an samu muradi in ta aka maka da an sami ya Qur'ani ma ko ya kadu zaituha yuriyo ya kadu na yasuduna wa in ya kadu lazina kafaru ko a Qur'ani ba a wato murari in ya ce yanzu ko akwai marin akwai marin kayan kura ko ce murari eh ya in akwai in kadu eh ya kadu albarku ai murari in ne ya kadu albarku ya hadafa afsar wai kada akwai ya akwai da in kanu da wasu sai na kawai in ka ko akwai in kado malam su akwai ibi na suratul tafassukum la la ara wadana ala qalbi halika kuna min al mu'minin ga marin guda daya to ina na biyu amma ta gama da in ga ta ai ko ina na biyu in ka da layirin na ana da hati na suratul furqan na biyu ko na uku malam bai bai da yawa in ka da bai yi la ana da hatila la an sabar la alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man wallu sabila to to an ce ya ka ya ka biya zo sai ka fa in ka da yake ne nata na suratul isra'i to in ka da yake ne nata an allazi auhayna ilayka litaftari alaina ghayra وإذا لاتهزوك هليلا تو وأنا لا أنسب أقواك أرجع بأوك كينا تو haka nan an samu yushuku murari in aushaka a yushuku man farra min man yake zo ki da arjin rati zuwa wato ha yushuku man farra min man yake zo ki da arjin rati zuwa wato ha an samu mushukan kamar fadin ma ke fa'in naka mushukan Allah taraha an samu ma mushukatun fa mushukatun azuna an ta'uda hulafal aminci ya kunshin ya baba kada ka ƙetare wannan kada ka ƙetare wannan iyakar su kenan wanda aka samu su yi tasarrufi wa'annan fi'ilan ba sa zuwa ga idai ba kamar kana ba da inan nan ba sa zuwa za'idai amma akwai wani malami da yake a kasan zuwa yake daga na suratu dahi ba an tsara ta ta inna sa'ata atiyatu la kadu ukhfiha tana akadu kin muradu in kada ai tsara ta ta asali inna sa'ata atiyatu ukhfiha yake da kullu kullu nafsin bima tasir aka tsara akadu amma malamai da yawa sun masa rabbi shi kaɗai ne malami ɗaya ne tafi akan haka sun masa rabbi cewa ai sa'an na an aka ta tun ba tsari ba ce ba tsara ta aka yi to akan yi wa su ne kassara idan na asa idan ya sadu da lamiri na rafa a ce a tito ko a ce a saitu ko a saitu ko a sita ko a saita ko a siti ko a saitu ko a saitu ma ko a siti ma ko a saitu ko a siti ko a saitun na ko a situn na wani fitarin amma a faɗa da fita a ce a saita a saitu ɗin to ya fi yawa shi ya sa dukkan makaranta su da sun karanta ta har a saitu in ta wallaitu an yi tun su dai tunani wata kwato arhamakon amma na fi shi kadai ya karanta fa hal asitu ne in ta wallai tu ne an tun su dai kamar ya faɗa ɗaya arhamatu to ya karanta shi kadai ya karanta da kasarar to to yawati ko ha yawati wato sashen ruɗuwarsa wanda bai taɓa ɗauka ba abu ne a kusa wanda yake ganin shi ya guje wa mutuwa to ta inda bai taɓa zammatar mutuwa za ta zo masa ya zamo a nan ne kuma zai karo da mutuwa shi ne jirrafi wato inda bai taɓa zammata ba zan in jirrafi jirrafi inda mutum bai taɓa ɗauka ba ila da jirrafi yi wa fi ɗauka. wa aina a a titi a sun ne ne ba sun ne ba ba ne an ce wata nufa ya sa ce ko eh shi a shi ne ya shi ne shi ne ba shi ne ba da ke sun ce sun ce ba shi ne uhu walan ke zat wa fi a titi ko wa fi a tauti duk sare a sinu a sinu min huwan kitahun aktaru walan ke zat wa fi a titi duk sare a sinu min وانفتاح أكثر بسم الله الرحمن الرحيم wannan fasali ne game da inna da yan uwanta فأمين بحق سكان إن أن ألف من أن لكن وليس ودخل
amma inna inna tana yin aiki aka sakana aka sun aikin kana inna tana yin aiki akasin aikin kana ita kana fi'ili ce inna ko da yan uwanta da harufa ne kana ko da yan uwanta gaba daya duk fi'ilai ne ko da dai akwai sabani a game da laisa to amma zancen da yafi karfi shine cewa laisa ma dai fi'ili ce tun daga tattani fi sakina tana shiga mas ana cewa laisat hindun ka'imata to kuma ita kana da yan uwanta sukan shiga ga mubtada da labari sai su rafa'anci mubtadan bisa cewa sunan su ne su nafarci labari bisa cewa labarin su zaidun ka'ima to in kana ta zo sai a ce kana zaidun ka'ima ko allahu gafurur rahimu in kana ta zo sai a ce kana allahu gafuran rahima to amma ita inna sai ta nasarci suna ta rafa'anci labari a ce inna zaidan ka'im ko inna allaha gafurur rahim inna allaha gafurur rahim to haka nan anna nan gaba zai faɗa cewa wa far'u ma yuksaru zifil ashari a ita anna din nan tafiyar su ɗaya da inna waje ne yake sawa a sauya yadda ake faɗarta amma ba wata daban bace to haka nan allah kamar la allah habiba qadimu haka nan ka anna kamar ka anna zaidan asadu ko lakinna na kama zaidun lakinna amran qa'imu haka nan laita kamar laita shababa a'idu madhula dama su wa'annan haruffa suna shiga duk abin da dama take shigarwa abin da dama za ta shigarwa to su ma wa'annan haruffan za su iya shigar mu abin da dama ba za ta iya shigar ba ba to su ma wannan haruffan ba za su iya shigar musu ba hakaman dole ne fa inda aka sa wani bambanci da aka samu tsakanin kana da yan uwanta da kuma ina da yan uwanta shine cewa a can ababin kana an faɗa cewa gaba ɗaya labarin ya iya zuwa a tsakiya ya gabaci sunan amma a nan a babin inna dole ne labarin ya zo bayan sunan ba dama ka ce inna ka'imun zaidan ba dama ka ce inna ka'imun zaidan saboda su wannan haruffa ne da suke aiki don sun yi kama da fi'ili shi yasa ko tun da kama ce inda ake faɗa kama da wani ai ba wani bace shi yasa ba su da ƙarfin fi'ilin ba su da ƙarfin fi'ilin kana fi'ili fi'ilai ne ko da ma'amu ɗaya daga cikin ma'amulan ya gabata ba zai hana su aiki ba amma inna kamanta su aka yi da fi'ilan har suke aikin shi yasa dole sai dai a faɗa a jere wala izatta tiba yadda can ibn malik yake faɗa a alfiya amma ya halatta ka kawo labarin a tsakiya idan zarafi ne kamar inna indaka zaidan ko kamar na qur'ani inna ladaina ankala to ankalan shine sunan inna ladaina zarafi shine labarin aka gabatar da labarin saboda zarafi ne ko kuma zama jari da majruri kamar inna fi dari zaida ko na qur'ani inna fi zalika la ibratan
ya halatta ka tsakaita ma'amulin wa'annan harufa wato ma'amulin labarinsu halin kasancewarsa hali kamar inna zaidan mukiman fiddari mukiman din hali ne to ya halatta ya gabata to ko zarafi ko kamar inna zaidan yawmal jumu'ati sa'imu ko inna zaidan yawmal jumu'ati sa'imu larabawa ko malaman nahawu sun ga daidai ne a shafe litinin suna kaza labari haka nan ma labari inda dalili idan akwai dalili akan shafe sunan inna idan akwai dalili daidai ne a shafe sunan ya sunan inna wato kamar misali yadda ya zo a sashen ruwayoyi inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati al-musawwiruna inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati al musawwiruna to wannan inna din an shafe a sunanta wato innahu shine da meru sha'ani innahu lamarin da sha'anin min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati al musawwiruna to kaza labarin haka nan ma labarin ana shafe shi in akwai dalili in akwai dalili a iya shafe labarin na inna da yan uwanta a ka wajabta shafe labarin a wato tare da wawi wanda yake fahimtar da ma'iyya kamar inna zaidan wa amra wato ana nufin mukutari na ne inna zaidan wa amran mukutari na ne to sai a shafe labarin mukutari na ne ko kuma inda hali ya zo ya tsaya matsayin labarin ya toshe ba sai an kawo labarin ba to shi ma wajibi ne a sannan a shafe labarin wato kamar inna rarrabi zaidan ƙa'iman inna rarbi zaidan ka'ima kama an ce ina rarbi zaidan hasilin hala kaunihi ka'ima duka na ga zaidi yana samuwa ne in zaidi yana tsaye to ina rarbi al'abda musi'an duka na gabawa sai in ya muna na aiki to tusi bi in ga haka ka yi katarta to ita illa nan akwai inda ake faɗarta da kasra alhamza akwai inda ake faɗa da fata alhamza to nan zai faɗi guraren da ake faɗarta da kasra alhamza yace fir inna kai kasra ga alhamzar inna filifti da in ta zo a farko kamar inna zaidan qa'imun ko inna arsalna nuha ko inna anzalnahu ko inna a'tainaka da a wayannan guraren inna ta zo a farko ne shi yasa inna ake cewa ba anna ba ba za a ce anna anan ba ko kuma yadda yake ta zo jawabin rantsuwa kamar ya fi wal qur'ani karim innaka wal qur'ani al hakim innaka laminal mursalin innaka ko heni wal kitabil mubin inna anzalnahu to ko aka akaito ta da kauli kamar kala inni abdullahi ko kala innahu yaqulu innaha tafi ko ta zo hali kamar na qur'ani kama ahara jaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan wannan yana inna fariqan din haliya ce shi yasa hanzo inna din sai a ce inna ba a ce anna ba wannan wawu din na wa inna wawul hali ce ko ta zo sila kama wa atayna min al kunuz ma inna mafatihahu latanu min uswati ulil quwwa
an kabila lamin annaka ko ta zo kafin lani wanda ya rataya fi'ili daga aiki kama wallahu ya shaɗu innaka na rasulu to innaka na rasulu saboda wannan lamin ya hana ya alamu a ce ya nasarci wato shi annaka din a ce annaka na rasulu in ba da wannan lamun nan na rasulu ba da sai a ce wallahu ya alamu annaka rasuluhu sai zama jumla annaka rasuluhu maqulun ya alamu ne to
ma'amaran an ta sun aini haka ne da yake ta zo labarin daga sunan aini yin ta kashi ma an zaɓi sai a yi mata kasara kamar zaido inna hu ka'imu zaido inna hu ka'imu za mu shi ubantu waftahahu kai fataha ga hamzar inna raf'il fi'ili inda yake ya zo a mahallin yi masa rafa'a da fi'ili Ehem, kamar ya zo a matsayin fa'ili Ehem, kamar awalam ya kafi himu anna an zanna alaikal kitaba to anna an zanna shine fa'ilin ya kafi shi yasa anan anna za a ce ba za a ce inna ba kama an ce awalam ya kafihim in zaluna alaikal kitaba ko sami'tu anna zaidan to a balagani anna zaidan musafiru balagani anna zaidan to anna za a ce ba za a ce balagani inna zaidan ba sai dai balagani anna zaidan musafiru kama an ce balagani safaru zaidin ko kuma ya zo a matsayin na'ibul fa'ili kamar ƙuluhiya ilayya anna husta ma'ana farin to anna za a ce ana yasa duk kirawoyin nan kaga anna aka ce anan anna husta ma saboda yanzu na'ibul fa'ilin uhiya ne uhiya uhiya ilayya istima'ul na farin minal jinni to ko nasaba ta zo a mahallin nasiba a kamar misali wala ta hafuna annakumu ashirakatun billahi to kama ce wala ta hafuna ishirakakum annakumu ashirakatun shine mafulin ta hafuna amma nan fa inda ake cewa a yi mata nasarar wato inda yake inda yake inda zo a mahallin nasibar take ake faɗarta anna banda inda asali mubtada ne ko labarin mubtada in ya zama haka to sai a faɗe ta da kasra ka ba sai to zaidan innahu farilun ba za a ce annahu farilun ba saboda anan ko da yake mahallin nasba ne amma ai asali mubtada ne da labari kama an ce zaidun innahu farilun ya gabata ko a baya cewa inda duk ta zo labari daga sunan aini to zai zamo da kasara ne ko aw habarin anismi ainin yuntaka ya gabata gare mu a baya a kusa ko to ko kuma ta zo a mahallin jarra kamar ajibtu min annaka farilu ajibtu min annaka to za ce min annaka ko zalika bi annallaha huwa alhaqu zalika bi annallaha saboda bi dinnan da ta shiga shi yasa dole a ce anna ba za a ce inna ba ko bayan ma kamar misali fawar rabbi sama'i wal ardi innahu lahaqqu misla ma annakum tantiquna ba za ce ma innakum ba ma annakum ko law kama wala wannan ma filari min shajarati na kalamu ko wala wannan hum sabaru hatta ta haruja ilaihim ko wala wannan hum izzalamu amsahum ja'uka wala wannan guda wala wannan hum guda nawa ne a qur'ani ina nasu wala wannan hum guda nawa ne a qur'ani wala wannan falu ma yu azuna bihi wala wannan sabaru ta guda nawa ne ka yake yin sada sadaka ne shi to haka nan laula kama falaula annahu kana min almusabbihin la labisa fi badanihi falaula annahu haka nan hatta amma wato inda yake wato tajarra wato inda yake wato hatta din ta jarra mai jarra kamar alimtu umuraka hatta annaka farilu arabtu umuraka hatta annaka farilu banda inda hatta din ta ibtida'i ce hatta wadda take ta ibtida'iyya in inna ta zo bayan ta to da kasara ake faɗa kamar marira fulanu hatta innahum la yarjunahu to wannan hatta innahum hatta ce ta ibtida'i amma hatta in ya zama ta jarra ko hatta ta da fito shine anna ake faɗan inna da fatar alhamza bayan ta shine yake banda la'a hatta ta ibtida'i banda hatta ta ibtida'i haka nan amma kama amma annaka farilu amma fa mai ma'anar haka amma din mai ma'anar haka haka nan lajarama lajarama anna Allah ya alam lajarama anna lahumun nara wa annahum mufridun lajarama anna ma tad'una ni ilaihi to shi lajarama fa guda ne ma nasu to shi ma da sauran to a sannan duk inda yake aka ce anna to da ita da ma'amulinta za a yi musu tawili da masdari yanzu kamar ulkul ohiye al awala ne ka mu anna anzalna za a ce awala ne ka mu inzaluna uluhiya ilayya annahu istama kamar an ce uhiya ilayya istima'ul jinni a istima'u na farin minal jinni haka nan wato wala ta hafuna annakumu ashraktum kamar an ce wala ta hafuna ishrakakum wala ta hafuna ishrakakum billahi ma lam yunzil bihi sultana zi ita anna dinna mai fataha reshe ce ta inna shi yasa inna ce kawai wajen da ta zo ne yake ya hukunta a faɗe ta da fata amma ba bi ba ne shi yasa malamai da yawa kamar ibnu malik a tasir littafin sa tasir yake lissafa wa'annan harufan guda biyar saboda inna da anna duk ɗaya ne innan ita ce anna wajen da ta zo ne ya sauya ake cewa anna kawai amma dai inna ɗin ce fil ashari a zancen da yake ya fi shuhura a zancen da yake ya fi shuhura akwai kauli da cewa kowace a cikinsu zaman kanta take kowace asali ce ba anna ɗin zaman kanta take ba reshe ce ta inna ba to kusuro ka ya kawali to malamai sun halatta alhamdul inna ko a faɗe ta da kasara ko a faɗe ta da fata inda yake inna ta zo bayan iza fuja'iya inna idan ta zo bayan iza to a bayan iza fuja'iya tayo a ce inna tayo a ce anna ina misali kamar na mawaki wa kuntu ara amra ka zaki kama kila sayyida iza annahu abdul kafa walla hazimi sai cewa iza annahu ko iza innahu duk ɗaya ne to ko fal jazai ina misali kamar na qur'ani kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'diha wa aslaha fa annahu ko fa annahu ko fa innahu tunda wannan face jaza'iyya face da ta zo dan rabdin jaza'i da sharadi man amila man din shar'iyya ce sai aka kawo jawabin sharɗin jumla ismiya shi yasa aka bukaci lalle a yi raba ɗin da fa to in haka nan ai kamar wato ai innahu ko ai annahu wato kadima zaidu ai annahu qadim ko ai innahu qadim ai to ai innahu ko ai annahu qadim wa haka nan wafa inda yake ya zo tsakanin kauli biyu kama hairul kauli inni ahmadu to ya cewa inni ahmadu ko anni ahmadu da kamar an ce hairul kauli kauli inni ahmadu haka nan rantsuwa ba a tuskaru da ba a faɗi lami ba bayan nan wato ba a sa lami ba a jawabin rantsuwar to wannan inna din da ta zo jawabin rantsuwar nan da ba a sa lami ba ya halatta a ce inna ya halatta a ce anna kamar faɗin mawaƙi la taqa'udin na maqa'adal qisiyyi min niyya zil qazuratil maqaliyyi aw tahlifi bi rabbikil aliyyi anni zayyaliki sabi to ayi cewa anni abu zayyaliki ko inni abu zayyaliki to mhm tukusaru daidai ne ka sa lami a labarin inna mai kasara inna mai kasara to ana sa wa labarin ta lami kamar inna zaidan laƙa'im inna zaidan laƙa'im ko inna laha laga furun rahim ko wallahu ya sama'u ta haura kuma inna laha sabi ba sa lami ba ko ko an sa lami ba sa lami ba a nan amma da akwai ina lalaga furu rahim to amma fa banne inda yake na fayi ba a sa labarin eh, lamin a labarin da yake ya zo da na fayi ba a ce inna zaidan lalarariya ba eh, ko lamarariya ba a sai dai shazi kamar faɗin mawaƙi da ya ce wa'alam anna tasliman wa tarkan lala mutashabihani wala sawa'u yace lala mutashabihani gashi na fayi ne amma ya sa lami labarin inna ya zo na fayi amma kuma ya sa lami to wannan shazzi ne ko sharaɗi inda yake ya zo sharaɗi kamar inna zaidan la in akrama ne la ukrimu to haka bai halatta ba ba da ba ka ce la in akrama ne sai dai inna zaidan in akrama ne ukrimu inna zaidan in akrama ne ukrimu haka ne fi'ili kawali wanda yake murari ba a cewa inna zaidan lawaliya sai dai in murari ne wato fi'ili mari ba dama a sa lami fi'ili mari da ya zo jawabin inna ba dama a saba salari ba a cewa inna zaidan lawaliya ko inna zaidan larariya inda can shi in ma yake cewa la ili zillamu ma qad nufiya wala ma al af'ali ma karariya wala min al af'ali ma karariya ba zuwa tare da fi'ili mari ba a cewa inna zaidan larariya yali amma akwai kad ya iya zuwa kai cewa inna zaidan la kadarariya shine wa kadaliha ma akad ka inna za laqad sama alal ida mustahawiza inna za laqad sama alal ida mustahawiza to ka sada lamun nan da lamirul fasali kamar inna haza lahuwal qasasul haqq inna haza lahuwal qasasul haqu to huwa din lamirul fasl ne aka sa masa wannan lamun wal ismi ko a fada da gare ya ko wabil fasli wabil ismi ma dofi ne bisa majruri ko wal ismi ahira haka nan suna wanda yake ya zo a ƙarshe sunan inna in ya zo a ƙarshe a iya sa masa lami kamar inna fi dari la zaida inna fi dari la zaida ko inna indaka al'amr ko kamar na qur'ani inna fi zalika la ibratan ibratan din shine sunan inna amma da yake ya zo a ƙarshe yake an sa masa salama to din majruri ne ma dubi ne akan wancan wabil fasali wa ma'amulil habar haka nan ma'amuli na labari wasan shi ma gyara ne a wajen watsan watsan halin kasancewarsa ya zo a tsakiya watsan ba wasit ba ne watsan wau ne da sun da damusa hannu da alif baki a gaban damusa hannu watsan ba wasit ba ne wa ma'amulil habar watsan haka nan ka sada lamunan da ma'amulin labari wanda yake ya zo a tsakiya ma'amulin labari wanda yake ya zo a tsakiya kamar inna zaidan lada'a maka akilu za halatta haka maf'ulin akilun dinnan ne wanda labari ne shi yasa da'ama din ma'amulin labari ne to ya halatta a sa masa lamun idan ka sa da mimi da wa'anda ita wa'annan haruffan to na dar'i maluha a ce za a bata aiki nadiri ne ka ce inna ma zaidan qa'imun nadiri ne abin da yafi yawa shine inna ma zaidun qa'im shine na dar'i maluha shine fa'ilin na dardin ko amma ba da aikin da rashin ba da aikin duk ɗaya ne a laita laita ita ko an sa mata ma ya halatta a ba ta aikin ya halatta kuma ta yin aikin shi yasa an ruwaito fuska biyu a baitin nabuga da yake cewa qalat ala laita ma hazal hamama lana ila hamamatina wa nisfahu faqadi laita ma hazal hamama wata ruwa wata ruwa kuma laita ma hazal hamamu nan jira da bahazal hamama an ba da ta aiki duk da cewa dai an sa mata ma in kuwa an jira da bahazal hamamu to ba a ba ta aiki ba wala fila yaliha to fili baya binta shi kuma da kayi kayi bina'i ya fi kyau ko ka gyara mai rubutun kaɗan wala fi'ila yaliha fi'ili baya binta ma a a wato ita laita ko da an sa mata ma fi'ili ba zai zo bayan ta ba a cewa laita ma ya komu zaidu sai dai laita ma zaidun ka'imu ko laita ma zaidan ka'imu to ma'ama ko da an sa mata ma ita laita bayan da za a yi fi'ili ya zo bayan ta a zancen da shi ya fi ɗaukaka a zancen da shi ne ya fi ɗaukaka to alhamdulillah Hmm? Eh, nasba za a yi to shi yasa ta hana yin nasban ne takan zo kuma ta hana raf'a kamar ɗalama ya kulu zaidun hazal kaula ɗalama ɗala in ba da ma ba za a ce ina fa'ilinsa amma nan da ma ta zo sai ta hana daga ya samu fa'ilin tana zuwa kuma ta hana jarra ko Eh, kamar kamar lahabi ɗatu sharru bani tamimi fa innal humra min sharril madaya kamar lahabi ɗatu maɗin ta hana kafi yin aiki ko wazida ba'ada rubba wal kafi fakaf wa qad yalihi ma wa jarrun lam yukaf inda ibnu malik yake fada ana ƙara mini bayan rubba kamar rubba mal jamilul mu'abbalu fihim ko wa najiju bainahunna niharu baitin baitin na akil ko baitin alfiya ko ko bala rubba mal jamilul mu'abbalu fikum fihim ko ba wa na jeji ko kuma wato wannan din kamar habidatu sharru bani tamimi kafi mata hana kafi ce jarra aka ce habidatu ba a ce habidati ba wa kada lihi ma wa jarru lam yukaf to
wajen rasin haɗaru ha oho oho oho oho wa hukifat haruffan nan akan musu ta hafifi haruffan nan akan musu ta hafifi wato wanda yake sun zo karshen su da shadda kamar inna ko anna ko lakinna aho ko ka anna to akan musu ta hafifi su koma in ko an ko lakin ko ka an to fa kallal imanu to inda aka mata ta hafifin a ce za a bata aikin haka din kaɗan ne bikin abin in in an yi tafifinta to galibi an fi ilga'inta eh, kamar a gurare da yawa a ƙur'ani in kullu nafsin lama alaiha hafiz in kullu nafsin bisa kira'a lam- lama ba lamma ba Eh, an ce lamma to wannan ya zamo in ce ta nafayi ba muhaffafa ba ko in kullun lama jami'un ladaina muhuraruna to shi ma wato ya an yi an yi tafifin in inna ta koma in kuma ya zamo ba a ba ta aiki ba ba ta yi aiki ba amma akan ba ta aikin kaɗan kamar kira'ar nafi'u wa in kullal lama lai wafiyan nahum rabbuka a amalahum to anan inna ce aka yi tafifin ta wanda yake aka kira wasu kira'o'in ko a kira wata akwai kira'a wa inna kullal inda ce aka yi tafifinta amma kuma a kira arshi na fi'u amma kuma tare da cewa an yi tafifinta aka ba ta aiki to kalizin talami a wa muhimmilan halin kasancewarka kana mai barinta daga aiki in kai ihimalinta idan kai ihimalinta to dole ka sa lami illam yabin idan abin da ake nufi bai bayyana ba sai ka ce in zaidun laga'imu in zaidun laga'imu ba ka san zaidun ka'imun ba ka san ba ku kana nufin ba a tsaye yake ba alhali kai kana nufin lalle kan zai da tsaye ne shi yasa dole ka ce in zaidun laga'imu kamar wannan din in kullun lama an wato in kullun lama jami'un lama jami'un ladaina muhraruna aka sa lami to amma fa inda aka ce dole a sa sai inda yake ma'anar ba ta bayyana ba idan ma'anar ta bayyana to ba lalle sai an sa lamun ba kamar faɗin mawaƙi wa nahnu ubatun raini min ali malikin wa in malikun kanat kiramal ma'adini wa nahnu ubatun raini min ali malikin wa in malikun kanat kiramal ma'adini to wannan in inna ce ya tafi finta yace in gashi ko bai sa lani ba bai ce lakanat ba saboda ma'anar ta bayyana da ganin farkon baitin an san karshen ma yabo ne tunda yana yabo ne da cewa su ne fa wa'anda sun fi karfin a ce za a zalunce su duk wanda ya zo da zalunci gare su sai sun gabayansa sai sun yi maganinsa daga iyalin maliku ya ce tabbas kam ai banu malikin mutane ne wanda suke kira mal ma'adini masu girman asali asali masu girman asali ranar bai sa lamun ba saboda ma'anar ta bayyana to wa aule an nasiha a galibi ita wannan in da aka yi tafifinta inna wadda take aka yi tafifinta ta koma in an fi bi mata nasihi wato in fi'ili ne zai zo bayanta to sai zama fi'ili ne nasihi wanda yake mutasarrifi kamar a ƙur'ani inda ta zo sai a ga fi'ili ne nasihi wato irin su kana ko ka da ke zuwa bayanta kuma wa in kunna inna fi zalika la'ayat wa in kunna la mubtaliyin ko wa in yakadu allazina kafaru wa in yakadu allazina kafaru wa in kanu la yastafizunaka wa hantu duk a duk inda ta zo sai a ga fi'ili ne nasihi ya zo bayanta a ce fi'ilin ya zamo ba nasihi ba bayan to wannan kaɗan ne kamar faɗin mawaƙiya da take cewa shallata minuka in qatalta la musliman hallat alayka uqubatul muta'ammidi shallata minuka in qatalta innaka ne innaka amma kuma tai tafifi gashi fi'ili wanda ba nasihi ba ya zo bayan ta shine qatalta in hakika kai ka kashe wanda yake musulmi to a galibi wa min gari galibi ma galatu sha'iratu huna to ko da ko murari'i ne shi kamar wa in yakadu allazina kafaru wa in yakadu allazina kafaru to yakadu murari'i ne na kada yazo bayan ita in din muhaffafa anna akan yi tafifinta ta koma an ita in an yi tafifinta a iya ba ta aiki anna aka tafifinta ta koma an to a iya ba ta aiki ta iya yin aiki kamar da a ce anna din ce ba a tafifin ba a cikin lamiri wato suna wanda yake shafaffe sai zama sunan nata shafaffe ne kamar allan ya kadira alaihi ahad ana nufin annahu hudin shine sunan an din wadda anna ce aka yi tafifin ko alima an sai ya kunu minkum ana nufin alima annahu sai ya kunu minkum marre ko wa an laisa lil insani illa ma sa'i kamar ce wa annahu laisa lil insani illa ma sa'a to da sai ayi zama sunan murmare ne ko da ba lamiru sha'ani bane ba sai lalle lamiru sha'ani ba ta ya zama ba lamiru sha'ani ba a ce a bayyana sunan to kaɗan ne kamar faɗin wani da yake cewa laƙar alimar raifuwar murmilo na iza gabar ra'ufun wa hajjat bilala bi an ka rabi'un wa gaisu mari'un wa an ka hunaka ta kunu simala bi an ka rabi'un to ya bayyana sunan haƙƙinsa da ya shafe to in aka tafifinta lalle ne labarin ya zamo jumla inda duk aka yi tafifin anna ta koma an to labarin sai ya zo jumla ne inda ta zuwa qur'anin nan sai kaga labarin jumla ne wa an a sai an ya kuna kadika ta raba ajalo ba sai kuna kadika ta raba ajalo shine labarin an laysa lil insani illa ma sa laysa din shine laysa lil insani illa ma sa shine labarin to idan ya zo fi'ili wanda yake ba dalabi ba idan dalabi ne wannan ba sai an raba da kome ba ina misali kamar walhamisatu an gariban lahu alaiha to wannan gariban lahu alaiha du'a'iya ce shi yasa ba sai an raba ba Allah ta kai ta fifinta ga shi a labarinta ya zo jumla fi'iliya musarrafa ga shi kuma mai tasarrufi in ba mai tasarrufi ba ne ba sai an raba ba kamar wa an asa an ya kuna ga dikita raba a jaluhu asa an ya kuna shi ne jumlar da take labarin anna da aka yi tafifinta to tunda an fare ta da fi'ili wanda ba mu tasarrufi ba shi yasa ba sai an raba ba to to sai aka ruban ya shi galibi da kad kamar wani alama an kad sadakatana wani alama an kad sadakatana ko na fayi kamar afala ya rauna Allah ya rju'u ilaihim ladin ita ce ta na fayin ko tantisi kamar alima an sai kunu minkum marre sai kunu ko faɗi mawaƙi da ya ce wa alam فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر أن سوف أن ce tafifin ta to da yake jumlar labarin ya zo jumla ce da aka fare ta da fi'ili mutasarrifi gashi ba du'a'i ba ya ti ya ti kullu ma qudira to sai sa aka fasalu da saufa ta nafisi ألم نشاء وصبناهم بذنوبهم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أنا نقول أنهم da yake an fara da nasha'u fili murari shi yasa ga shi fili mai tasarrufi ne yasa aka sa lau to ko rubba kamar an rubba an rubba alimtu an rubama ya komu zaidu kamar yadda alimtu annahu rubama ya komu zaidu tun da ya komu dole ne muka sarrafe shi yasa aka raba da rubba ko sharadi kamar an man man yukurinni ukurinmu in ka zattu an man yukurinni ukurinmu kamar an ce annahu man yukurinni ukurinmu to haka malamai suka hakaito wannan ƙarin a kan ɗan malik a nan guda nawa ne kenan ne suyuɗi ya ƙara a kan ibn malik a nan ya faɗa farko da ya hannu na usuli na halat an wa rajin wa lafin ko da ursula to me ya ƙara a nan eh ina na zarfi ta ɗan malik ai da rubba da sharaɗi shi da shi can ibn malik bai kara ba ko wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifuhu mumtani'a fal ahkamul fasal bi qad aw rubba aw تنفيس نوع أو فالآثم الفصل بنفي نوع تنفيس أو قد أو لو وقليل ذكر له to bai faɗi rubba ba bai faɗi sharaɗi ba shi ne ƙarin da shi su yi a nan ko to aiwa ka an na tafifi aka ce ka an isra sunanta kamar na anna ne sai zamo lamiri ne sai zamo lamiri ne mutakiri kamar wasadarin mushrikin nahari ka an sadiya wa hukani wasadarin mushrikin nahari ka an sadiyahu ana nufin ka annahu sadiyahu hukani wanda ya tafifin inna Allah ya ce al la'al ko lakin da ya ce lakin to wannan ya yi rauni amma shi can naka anna ɗin akwai ruwa cewa ana bayyana shi akwai ruwa cewa ana bayyana shi shi ne shi ibn malik yake cewa wa hukufar ka anna auren fanwi mansubaha wa sabitan ayran ruwi wato akwai ruwaya ka an sadiya ka an sadiyaihi hukani ka an sadiyaihi hukani ya zama kenan an bayyana amma ai tafifin an la'alla da ka anna to amda wato lakinna wannan yana da rauni tafifin su ai musu tafifi wannan yana da rauni to to alhamdulillah ko wa annallahi rahim to wannan babu la kenan wadda take yin aiki irin aikin inna la wadda take yin aiki irin aikin inna kenan fasolin ko la tana yin aiki kamar aikin inna ta nasarci suna ta rafa'anci labari ka inna lafi ne a cikin nikira tana shigarwa nikira ne sunan da yake nikira ba wanda yake ma'arfa ba to idan zama ya bi na fayi da ita wato aka izamo an kawo ta ne don na fayi wanda yake ami banda inda yake an kawo ta don na hasi wannan ba za ta yi aiki irin aikin inna ba shi yasa inda kace la rajula ne fiddari wannan la ba za ta yi aiki ba saboda ka kore mutum biyu amma baka kore mutum ɗaya ba baka kore mutum uku ba amma inda kace la rajula la rajula to wannan ba ko mutum ɗaya a gidan kaga ka kore ɗaya ka kore biyu ka kore biyu yawan su ma to a sannan ne za ta yi aiki to ya zama ba a raba ba amma in an raba to sannan sai a yi rafa kamar lafiha gaulu wala hum an hayun zafuna in an raba sai a yi rafa ba za a yi nasaba ba fansib biha murafan ka nasabci murafi da ita kamar la sahiba birrin mamqutun la sahiba birrin mamqutun ba mutumin da zai zama yana aikin alheri amma a ce ba a son sa in kaga wanda ba a so to ba ake alheri yake ba ko ko ake alherin da yake mutane ba su gane ba amma dai yana ake alheri an sani ai za a so shi sahiba to murafi kenan tun daga shi an rafa sahiba din ga biyar to ko abin da ya kama da shi kamar la dali an jabalan zahir zahiru la dali an jabalan zahiru dali an jabalan ya yi kama da murafi saboda sunan na farko ya yi annabi ko la sanan wasu hu mamkoto la sanan wasu hu mamkoto to ma to abinda ake ginawa ya gabata can gare mu a baya cewa inda yake mufradi ne mufradi ne to a sannan sai a gina kamar la rajula fiddari la rajula fiddari ya yi daidai ka jibinta labari wato ka zo da labarin bayan kawo kawo sunan biyar rafi wanda labarin zai zama marfu'i kamar la sahiba biyarin mamkotun din mamkotun din ko la sanan la dali an jabalan zahirun zahirun shine labarin gashi ya zo daga baya dole ne a jinkirta labarin ko da zarafi ne in ya gabata wannan sai ya bata aikin ba da ma ka ce lafid dari rajulla sai dai lafid dari rajullu ya bata fiddari din akan sunan ya hana lata aiki ko la indaka rajulun dole ka ce rajulun hukuncin nan na cewa la za ta yi aiki yana nan ma'a hamzin tare da alhamza yulfa da aka samu illa ka ta zo da hamzatul istifhami to za ta yi aikin da ya kamar idan da ba a hada ta da hamzatul istifhamin ba kamar faɗin mawaƙi da ya ce alas ibara lissalma amla ha jalado idza ulaqil ladzi laqahu amsali alas ibara lissalma to la la ce yasa mata alhamza alas ibara lissalma yanzu salma ba za ta yi juriya ba amla ha jalado ko za ta nuna juriya idza ulaqil ladzi laqahu amsali lokacin da na gamu da abin da iri na suka gamu da shi ko faɗin wani da yace alar'iwa aliman wallak shabibatuhu wa azanar bi mashirin ba da haramu على الرواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده الهرم ويتي الرواء yanzu wanda ƙuruciyarsa ta huce ashe bai kamata a ce ya fara shiga taitayinsa ba wanda yake hucewar ta sanar da cewa ga furfura nan fa ta fara tahowa bayan furfuran nan ko me zai samu sai tsufa to in bi mashirin da furfura ba da wani haramu ya shi ne alfiya ya dan malik ya faɗi wannan ya dan malik ya faɗi wannan ma'anar shi yake cewa gagawa adila ma'a hamzati istifhani ma ta sayi kuduna listifhani wa adila ma'a hamzati istifhani ma ta sayi kuduna listifhani ko to ba ba a himma yanda wani shahidin anan yake fada alatti ana ala bursana adiyatan illa tanadduukum haw illa tanadduukum hawla tananiri alatti ana ala bursana adiyatan to a in akwai dalili a iya shafe labari labarin la akan shafe shi in akwai dalili kamar walau tara isu bi'u fala fauta to fauta din suna ne an shafe labarin wato lahum ko kalu laroyiyar inna ila rabbina unqalibuna kalu laroyira alaina ne aka shafe alaina shine labarin to ne akwai dalili a shafe wa man yuzu mutlakan wanda yace a kowane hali ba a iya shafe labarin latan suri kada ka taimake shi in ba haka abin yake ba akwai wasu malamai da suka ce wa ai banu tabi'in ma suna ganin dole ma a shafe labarin la to aka ce imuwa ce suka yi ai ba a shafewa ma a gaba daya a zancen larabci sai in akwai dalili da zai bayyana me aka shafa amma in babu ba dama a ce za a shafe shi ya fatar da malibin shi yake faɗa wa sha'afi zalbabi iskadul habar izul muradu masu kodihi zahar ko izul muradu masu kodihi zahar to to wannan babin zanna kenan da ita da yan uwanta to fi'ili wanda yake nuna aiki na zuci wanne ne aiki na zuci shine sani ko kudurcewa ko zato to duk fi'ilan da yake suke nuna sani tabbatarwa ko kudurcewa ko zato to suna nasartar juz'a ibtida juz'i biyu na ibtida'i wato mubtada da labari suna shiga ne ga mubtada da labari su nasarci mubtadan da labari akwai zanna ita ce kowa a wannan babi shi yasa akan kira babun babun zanna kamar faɗin mawaƙi zanen tuka in shubbat lazal harbi saliya fa'arraka fi man kana anha mu'arrida zanen tuka in shubbat lazal harbi saliya fa'arraka fi man kana anha mu'arrida da ina ɗauka da an rura wutar yaƙi kai ne na kan gaba a wajen shiga amma sai gashi ka bauɗe ka gudu a cikin wanda suka guje ta to zanen tuka zana zanna ta nasarci makulai biyu na farko shine kafin nan ka lamirin a mahallin nasba yake ko da yake zuma mai safata na biyu shine saliya sani saliya da sadi saliya to haka nan ra'a kamar faɗin mawaƙi ra'aitullah akbar kulli shay'in muhawalatan wa aksarahum junuda to ra'a ta nasarci mafulai biyu da allaha da akbara ko innahum yarawnahu qariba am innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba to yarawna mu'amurari in ra'ani ya sha nasarci mafulai biyu na farkon hutun na biyu shine ba'idan haka nan ta biyu na re ta nasarci mafulai guda biyu shine dahu da kuma qariba haka nan kala kamar hiltu zaidan shahisa ko faɗin wani mawakin da ya ce ya halil firara yurahil ajad ra'ifun nikayati a ada'ahu ya halil firara yurahil ajal to ya halu murari in khala ne ita wannan khala asalinta wato hayila ya hayalu shi yasa babun fa'ila ne fa'ila ne to amma sai aka yi masa ta'alili ya koma khala khala shi yasa ya khala din murari in sai murari din ne to ya la sauki mafulai biyu na farko shine turara na biyu jumla yurahil ajal dauka yake cewa wai in ya gudu daga wajen yaƙi wannan zai zai jawo ya dade a duniya dan yake in ya gudu daga wajen yaƙi wannan zai jawo ya ya gudu ya dade a duniya ko kuma faɗin wani mawaƙin da yake da alil gawani amma hunna wa ultuni li yasma fala udanihi wa huwa awwal da alil gawani amma hunna wa khilta wa khiltuni li yasma fala udanihi wa huwa awwal to hiltuni yanzu nan in tan mata da sun gani sai su ringa babba babba babba babba ni ko na san ina da suna ai me ya hana a kira na da wannan sunan bayan wannan sunan ne aka fa aka aka sa mun tun farko eh amma a ringa baba baba to haka nan alima kamar fadin mawa'a fadin ubangiji subhanahu wata'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin to ya lima ta nasarcin mafulai biyu da hunna hunna din a mahallin nasu ba yake da kuma mumina ce ko fadin mawaki da yace alim tukal bazil al ma'ruf fan ba'asat ilayka bi wajibatu shauqi wal amali alim tukal bazila alima ta nasarcin mafulai biyu da kadin kadin a mahallin nasu ba yake da kuma al bazila na san kai mai bada alheri ne wannan ne yasa masu gaggawa na bege da buri suka sa na zo wajenka da gaggawa ko faɗin wani mahaƙin da yake cewa alim tuka mannanan falastu bi amilin na daka wa lauzam ana garsa na ariya alim tuka mannanan na zo wajenka da gaggawa ko faɗin wani mahaƙin da yake cewa alim tuka mannanan falastu bi amilin na daka wa lauzam ana garsa na ariya alim tuka mannanan na san ka in kai alheri gori kake sai ka dawo kana gori falastu bi amilin na daka shi yasa bana burin baiwarka walau zam'ana ko da ina cikin kishirwa garsana ina cikin yunwa ariya ina funtu ba tufafi a jikina ba na neman naka to shi ma alima ta nasarci mafulai biyu da kaɗin da mannana to haka nan wajada kamar na qur'ani wa in wajadna aksarahum lafasikin wa in wajadna aksarahum lafasikin to wajada ta nasarci mafulai biyu da aksara da kuma fasikina haka nan haja kamar fadin mawaƙi karkuntu a ju a ba amrin a hasikatin hatta alam mabina yawman mulin mato ka kultu wal mar'u ta hudehi zaniyatuhu adnadiyatihi iya ni'atu karkuntu a haju a haju murari in haja ne haja babin da ani babin nasara ne a haju murari in ne ya nasarci mafulai guda biyu da aba aba amri da kuma aha duk makulan nasa sun zamo daga asma'u sittatu ne da can zato nake cewa a ba amuri dan uwa ne da za a amincewa sai wata ran da wata musiba ta saukan mana ni je wajen sa ina cewa karshen ta ina faɗa masa dan uwa zai zaro ya bani so da yawa mutum yakan yi zato ya zamo zaton nasa ba haka ya samu ba da na je na faɗa masa abin da ya samu sai ya kau da kai ko kwabo bai taimaka min da shi ba to haka nan ja'ala mai ma'anar ita kada kamar wa ja'alul mala'ikata allazina hum inna rahmani inasa ahum hmm? to za'a za'ama za'ama kamar fa in taz'umuni kuntu ajhala fikum fa inni sharaitu al-jahala ba'da ilma ba'daki bil jahali fa in taz'umuni kuntu ajhala to za'ama murari inta ne nan ya nasarci mafulai biyu da wannan ya zawaidin taz'umini da kuma jumla kuntu adhala in da kina ɗauka cewa duk a cikin ku aini ne wawa to bayan rabuwan mu da ke na siyo hankali na ba da wannan wautan na siyo hankali ko kuma wani da yake cewa za a matini shaihan walastu bi shaihin inna mashehu man ya dubu da biba za a matini shaihan to za mata na tabci mafulai biyu na farkon shine wannan ya zawaidin na biyun shine shaihan ta ɗauka ta ce wai tsoho ne alhali ban tsoho ba ai tsoho mai jan jiki mai rarrafe mai tafiya da sanda shine ai ya tsofa amma ni ban fara tafiya da sanda ba to haka nan ij'al mai ma'anar e ta gada kamar waje alul mala'ikatan lazina hum inda rahmani inasa to jala ta nasarci mafulai guda biyu da mala'ikata da inasa haka nan hasiba kama hasibtu tuqawal juda hayra tijaratin rabaha izamal mar'u asbaha saqila da asba da nasarci maqulai guda biyu na farko tuka tuka din mansubi ne da fata muqaddara akan alifin nan na biyu shine khaira na dauka cewa tsoron Allah da yin alheri shine fiyayyen ciniki da mutum zai gari ba su lokacin da jikinsa ya nauyi idan mutum ya zama mutuwa ta saukan masa to a sannan babban cinikin da za a ce zai gari ba sa shine tsoron Allah tsoron Allah da ya a baya da alherin da ya a baya haka nan dara kamar dorital wafiyal ahada ya urwa fagata bit bayan na gaci baɗan bil wafa'i hamidu dorital wafiyal ahada ya urwa to da rata na sauci mafulai biyu na farko wannan tudu wannan taɗin wanda aka mai da shi na ibul fa'ili dan an yana ta ne lil mafuli na biyu shine alwafiya an san ka a matsayin mutum mai cika alkawari shi yasa kai munna da haka kowa zai faɗe ka zai ce kai din mai cikawa da alkawari ne domin a ce mutum a yi shuhura da cewa mai cikawa da alkawari ne ai abin ayaba ne abin ayaba ne shine fa in naga tibadan bil wafa'i hamidu haka nan adda adda wato na ɗauka kamar fadin mawaƙi fala ta adudil maula sharika ka filgina walakin na mal maula shariku ka fil udumi fala ta adudil maula sharika ka filgina ta adud murari in adda ne gashi ana sauki mafulai biyu da maula maula dinnan mansubi ne da fata muƙaddara da kuma sharika kar ka ɗauka wanda yake naka shine wanda in kana da shi yana nan tare da kai a fito da abinci ku ci tare za ku waje yana tare da kai to wannan ba shine naka ba ai wanda yake naka shine wanda baka da shi ma amma yana tare da kai baka da shin amma yana tare da kai shine walakin na mal maula sharikuka fil udmi to haka nan ta allam wadda ita wannan siga kawai aka je aka je shi yasa jamida ce fili ne jamidi ba mari ba murari kamar faɗin mawaƙi da ya ce ta'allam shifa'an nafsi ƙara jumu'iha tabarik bi lutfin fi tahayyul wal makari ta'allam ka sani shifa'an nafsi abin da zai sawo waraka ga ranka ko zuciyarka ƙara jumu'iha shine ka rinjayi tattalmukanta ta ce kai kaza ba daidai ba ka ce kaki ta ce kai kaza ka ce kaki to duk in ka gama wannan to shine ka warkar da zuciyar taka amma matukar ranka ko zuciyar ka za ta ce kai abu kai to kana cikin rashin lafiya kana cikin rashin lafiya sai ka ga bayan wannan to ta'allam yana sarci mafulai biyu da shifa'a da kuma kahara haka nan hab kamar faɗin mawaƙi faƙultu a jirni a ba malikin wa illa fa habanin ra'an halika faƙultu a jirni a ba malikin na ce a ba malik zai dai ka tsaya ka fidda ni wa illa in ba kai ne ka tsaya ka fidda ni ba fa ne mura'an halika to ka dauka cewa ni na mutu ni dai ba ba inda za a yi fidda kaina daga wannan matsayi sai dai kai ka taimaka ka fidda ni to hab ta na sarci mafulai biyu da wannan ya zawaidin habani habni wannan ya zawaidin da kuma imra'a shine mafulin na biyu to ka riskar da sayyara sayyara wadda sara ce yar uwar kana aka mai da ita awan fa'ala dan ta koma mai ta'adda to shi ma sai ta nasarci mafulai biyu kamar fadin mawaki da yace la'ibat bihim dayrun ababil fasiyuru mislaka asfin maqul fasiyuru mislaka asfin maqul to siyuru wato wannan wayan shine mafuli na farko ko da yake za a mai da shi na ibul fa'ili misla shine wato a mafuli na biyu to ya isa a kage tare daya haka nan asara ita ma tana da sartar mabulai biyu wato sara ce dai yar uwar kana aka sa mata alhamza don ta'adda to sai a ce asartu dina hazafa na mai da yumbu ya koma kasko to a sartu ta nasarci mafulai biyu da addina shine mafuli na farko da kuma hazafan shine mafuli na biyu to haka nan ja'ala mai ma'anar sayyara waccan ja'ala da aka faɗa a baya mai ma'anar ita kada ce ja'ala takan zo don nuna aiki na zuci kudircewa ja'ala takan zo don nuna mayarwa wanda duk guda biyun sun zo a ƙur'ani وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا wannan ita yar wato ita ta kudircewa ce kafirai kafiran labar larabawa sun kudirce mala'iku cewa wai mata ne sun ɗauka cewa mala'iku ba- mata ne ja'ala kuma mai ma'anar sayyara kamar na suratul furqani wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura to ja'ala wannan mai ma'anar sayyara ce kamar an ce sayyarnahu haba'an mansura a ta nasarci maf'ulai biyu da hudin a mahallin nasba yake da kuma mansuran shine maf'uli na biyu to haka nan radda radda kamar faɗin mawaƙi da ya ce raman ah, hadasanu ramal hadasanu niswata ali harbin bi miqdarin samadna lahu sumuda faradda faradda wa shu'urahunna suda biran wa radda wujuhahunna albira su- suda ah, faradda shu'urahunna su da bira to radda ta nasarci maf'ulai biyu da shu'ura da kuma bira wato yau da gobe yau da gobe sun kama ko sun aiki akan matan alu harbin shi yasa a yau da can an san matan alu harbin gashin su baki ne wulik amma yau da gobe yau gashin nasu ya koma fari e yau da gobe ga ya sa ta sa gashin ya koma fari da can kuma fusakun su an san su farare ne tas amma yau da gobe ta sa fusakun nasu ya sun koma bakake shine faradda shu'urahunna suda biran wa radda wujuhahunna albira suda to sannan kuma ittahaza kamar wata hazallahu ibrahim halila wata hazallahu ibrahim halila to ittahaza ta nasarci mafulai biyu da ibrahima da kuma halila wahab haka nan hab wadda ita ma hab dinnan kamar ta allamce jamida ce ba ta kaiwa ga a, ba, ba ta da mari ko murari iyaka sai ga amrin nan kadai aka je kamar faɗin mawaƙi faƙultu a jirni a ba malikin wa'illa fahabni mura'an halika faƙultu a jirni a ba malikin wa'illa fahabni mura'an halika to hab ta nasabci mafulai biyu da wannan ya zawaidin shine mafuli na farko da kuma halika shine mafuli na biyu na ce a ba malik ya kamata ka san yadda za ka yi ka fidda ni dan in ba kai ne ka fidda ni ba to ka ɗauka ni na halaka anan in ba kai ne ka fidda ni ba ba ni ban san hanyar mafita ba to haka nan taraka kamar faɗin mawaƙi wa rabbaitu hatta idza ma taraktuhu ahal qaumi wastagana anil masti sharibu tagammada haqi jahidan wala waydi lawayadahu Allahu allazi huwa kazibu wa wa rabbaituhu hatta idza ma taraktuhu ahal qaumi tarakata na sabci maf'ulai guda biyu da farko shine hudin na biyun shine aha wanda yake gashi an masa nasba da alifi tunda yana cikin al'asma'u sittatu ko na qur'ani wata rakana ba arhum yawma izin ya muju fi ba'ar to taraka ta nasabci maf'ulai biyu maf'uli na farko shine ba'ara na biyun shine jumlar ya muju jumlar ya muju din a mahallin nasba take to haka nan ta hiza kamar kira wanda suka karanta laushi talata hista alaihi ajara lata hista alaihi ajara to ta hista ta nasabci mafulai biyu da ajaran da kuma alaihi alaihi din jari da majrurin a mahallin nasba yake to inda wa'annan fi'ilan suke shiga shine duk inda kana za ta shiga duk abin da kana za ta shiga to wa'annan ma fi'ilan za su shiga shi yasa inda kana ba ta shiga wa sharadi to haka ma wa'annan ba za su shigawa wato sharaɗi ba baka ce zanantu manya kuma a kuma a ba ba za ta yi haka ba tunda kana ba za ta shigawa sharaɗi ba to wa'annan ma haka illa iyaka su wa'annan fi'ilan sun ƙara au mastufhima su suna shigarwa istifhami kamar a qur'ani akwai guraren da yake wannan fi'ilan sun shigarwa istifhami kamar lina alama ayyul hizbaini ahsabi ma labisu amada lina alama ayyul hizbaini to ayyu istifhami ce alima ta shigan mata alima wadda yar uwar zanna ce illa iyaka idan ta game da istifhamin yadda za a faɗa nan gaba dole istifhamin zai ta alikinta zai zama ba ta yi aiki a lafazi ba ko da yake ta yi aiki a mahalli haka nan takan shigarwa anna shi ma dai yana da yawa a Qur'ani ilamu anna Allah ala kulli shay'in qadir zalika lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir to alima murari inta wa ya shigarwa anna to yawa a mahallin maf'ulin ba a sannan sai ya zamo shine wato anna din ta hana a ce ta nasarci maf'ulai biyu sai ya koma maf'uli ɗaya tak amma wajen a hafashu malam hafashu ya ce a ba wai ta a maf'ulan hayyo guda biyu ne illa iyaka na biyun an shafe shi kamar an ce litalamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun sabita litalamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun sabita shi yasa sabitan din shine wato maf'ulin na biyu a wajen malam a hafashu amma duk sauran malamai suka ce a inda yake ta shigarwa anna to shikenan sai ya koma maf'uli ɗaya ne wato anna din ta toshe shine yake cewa wal ma'amulu saddat anhuma ma'amulin sai ya zamo ita anna din nan ta tsare daga gare su ma'amulan guda biyu to wa sabqu hazaini gabatar wa'annan maf'ulan nan na zanna kama filibtida kama ababun mubtada ne inda a can ababun mubtada yake ya halatta labari ya gabaci mubtada to a nan ma haka inda a can bai halatta ba labari ya gabaci mubtada to a nan din ma haka ne yadda matsalan a in ya zamo duk ma'arfa ne a can alfiya ta dan malik an ce famnawi ne ya stawil juz'ani urfan wani kuran adi mai bayani famnawi ne ya stawil juz'ani urfan wani kuran adi mai bayani a nan kuma wannan alfiyar ya aka ce eh ya me wannan alfiyar ya kawo wannan magana tunda shi ma dai ya kawo sai ma ko kari da ya akai ko ina masu bin wannan ko ga ne ya zama karatun kamar sautin mahon mahaukaci ya hake kai kai kanka kai kaɗo ya ya faɗa a wannan littafin shi ina su malam samu to wato idan inda yake a can aka ce ya halatta to anan ma ya halatta ka iya cewa zanantu kariman zaida tunda ka iya cewa karimun zaidun kana nufin zaidun karimun to anan ma idan zanna ta zo a a iya gabatar da maf'uli na biyu wanda da can asali shine labarin mubtada amma baka ce zanantu afrala minka afrala minni inda kana nufin ka bada labari daga afrala minni ba wa asalin ibara ta ka afralu minni afralu minka to dole a irin nan in ka sa zanna sai dai ka ce zanantu afrala minni afrala minka amma ba dama ka ce zanantu afrala minka afrala minni saboda duk sun zo ni kira duk sun zo ni kira haka nan ba dama ka ce zanantu zaidan sadiqaka inda kana nufin sadiquka zaidu sadiqu shine mubtada zaidun shine labari to ba dama ka gabatar da maf'uli na biyu wanda shine asali labari idan zanna ta shigan musu shi yasa aka faɗa hukuncin kamar labari ne kamar inda yake ya zo a labari ne to karasa wasani maf'uli na biyu kasani kamar na biyu ne shine labari likana na kana ohida wanda yake an san shi maf'uli na biyu a nan kamar labarin kana ne yanda yake ya halatta wato ma'amulinsa ya gabata idan zarafi ne ko jari da majruri amma idan ba zarafi ba ne ko jari da majruri bai halatta ya gabata ba ko to anan ma haka ne ba ka ce zanantu amran zaidan rariban ba kana nufin amran din shine maf'ulin rariba la a maf'uli na biyu yanda ba a can bai halatta ba ka faɗa to a nan ma bai halatta ka faɗa ba sai dai idan ya zamo zarafi ne ko jari da majururi kamar zanantu inda ka zaidan jalisa ko zanantu fiddari zaidan muƙima zanantu fiddari zaidan muƙiman to wannan ya halatta to haka hab da ta'allam su wayannan fi'ilan guda biyu jamidai ne iyaka sigan marin kadai aka ji a cikinsu ba a ji sigan labari ba ba a dan ba a ji sigan mari ba ba a ji sigan murari ba iyaka marin kadai aka ji Mm. ka sanya malahu abin da ya tabbata ga wanda yake ba mari malahu abin da ya tabbata ga mari ligayar marin ga wanda yake ba mari ba fi a filin babin nan in ya zo murari'i zai aiki kama aikin marin haka nan ma ko da amri ya zo zai aiki kama aikin marin kamar a ƙur'ani gashi innahum yarawnahu ba'idan wa narehu qariba yarawna murari'i an murari'in ra'a ne yanda ra'a za ta nasarci maf'ulai biyu shi ma wannan ya rauna ya nasarci maf'ulai biyu hu shine maf'uli na farko ba'idan shine maf'uli na na biyu ko tarawnahum mislaihim ra'ayal ayn tarawna ma'a murari'i ne na ra'a gashi ya nasarci maf'ulai biyu da hum hum din a mahallin nasba yake mislaihim shine maf'uli na biyu gashi an masa nasba da yatin da tasniya ce to abinda yake yawo finta abinda yake ba wa'annan su biyun ba in ban da hab da ta'allam ya halatta kai ilga'i ya halatta ka jefar da su ja'izan lafil iftida amma banda in sun zo a farko in sun zo a farko to ba dama a yi ilga'i ba dama ka ce zanantu zaidun ka'imu amma in sun zo ba a farko ba kenan sun zo a tsakiya ko a ƙarshe to ka iya ilga'i ka iya cewa zaidun zanantu ka'imu a nan zanna ba ta yi aiki ba kenan zanna ka yi ilga'inta ko kuma ka iya cewa zaidun ka'imun zanantu kamar fadin mawaki alkauma fi asari zanantu wa in yakun ma kan zanantu fa kan zafirtu wa habu alƙaumu fi asari zanantu to da yake ya kawo zanna a ƙarshe sai ya zamo ya jefar da ita ba ta yi aiki ba ina zaton mutanen nan cewa za su za su biyo ni in ko har suka daddara suka biyo ni to ai ni na gama nasara a kansu sun yi babba asara eh in har suka ce biyo ni za su yi to ai yau gamawa zan yi da su in suka ce har biyo ni za su yi to juwida idan ma ya zamo ya zo a ƙarshe to haka din yana da kyau ai ilga'in yana da kyau ai ilga'in duna hashwin banda inda yake ya zo a tsakiya a tsakiya wannan ilga'in ya halatta amma ba shi ya fi kyau ba amma inda yake ya zo a ƙarshe kamar baitin mawakin nan to ilga'in ma ya fi kyau a ce wato a zaidun ka'imun zanantu ya fi kyau daga kace zaidan ka'iman zanantu amma idan kace zaidun zanantu ka'imun to wannan duk ɗaya ne da kace zaidan ka'i'a zaidan zanantu ka'ima in ya zo a tsakiya shine ya zo a hashwi to wannan da jefarwar da ba da aikin duk ɗaya ne amma sun zo a ƙarshe to wannan kuma a jefar ɗin ma har ya fi kyau a nan sai zamo kamar ya yi ƙetara ko abinda alfiyar ka ta kawo shi bai kawo ba can yana faɗa wani wiramira sha'ani aula maftida fi muhimmin ilga a mata gaddama in ka ga mazance na larabawa ya zo wanda a ciki a zahiri za a ga ga ɗaya daga fi'ilan nan ya zo a farko amma tare da haka ba a ba shi aiki ba to lalle za ka kaddara ko dai akwai ramiru shani ko lamul ibtida'i kamar misali baitin sayyidina ka abu zuhairin da ya waka a gaban manzo sallallahu alaihi wasallama a arju wa amulu an tadnu mawaddatuha wa ma ihalu ladaina minki tanwilu to wannan wa ma ihalu ihalu murari in hala ne gashi ya zo a farko amma tare da haka aka ga bai bashi aiki ba bai ce ladaina minki tanwilan ba yace tanwilu to sai a kaddara cewa akwai lamiru sha'ani wa ma ihaluhu ladaina minki tanwilu ba na zaton lamarin da sha'anin za mu samu wani alheri ko wata baiwa daga gare ki ki ce dai kina son mu wannan mai sauki ne ina sa ran ki ce kina son mu amma mu samu wani abu a wajen ki shine abin da yake fa ba zai samu ba ko kuma faɗin wani mawakin da yake cewa kaza ka ujibta ta tsara min huluki anni wajattu milaku shimatil adabu waje da yar uwar zanna ce gashi ta zo a farko amma kuma tare da haka ye ilga'in ta bai ba ta aiki ba bai ce milaka shi matil adaba ba to sai ka kaddara lamul ibtida'i anni wajadtu la milaku shi mati al adabu anni wajattu lamilaku shimati al'adabu to dan an ga kyansa an ga kyan ilga'in shi ya fi kyau a yi ilga'in in ya zo a ƙarshe in fi'ilin ya zo a ƙarshe mafulan suka gabata amma in ya zo a tsakiya to wannan da ilga'in da rashin ilga'in duk ɗaya ne ba wanda za a ce ya fi wani kyau to
رأت الحلم
وعاص معمول أو اثنين بلا قرينة حذر ومعها حللا
والتزم التعليق kalzin ce ta'alikin fi'ilan nan fi'ilan nan in suka zo to ana ta'alikin su قبل نفي ما idan ya zama sun zo kafin ku- ma wadda take nafiya sai ka ce zanantu ma zaidun ka'im ma da ta zo ta hana zanna a ce ta nasarci wa ta yi nasaba makulanta a fili sai dai in aka yi adafi tun da wannan ta'aliki ne ma'ana ba a yi aikin ba a fili amma ba ilga'i ne aka yi gaba ɗaya ba shi yasa idan kai wato zanantu amran mun dalika sun da shi ma zai dun kaimun din dai a mahallin nasu ba yake illa iyaka yanzu gaba ɗaya jumla ce take a mahallin nasu ba to
وإن ولا wa in ko in haka nan ana ta'alikin fi'ilan nan in ya zamo in ta zo bayan su kamar sai ka ce zanantu in zaidun ka'imu ko kamar na qur'ani wa tazunnuna illa bistumu illa qalila
لا ولا haka nan la ta nafai sai ka ce zanantu la ya kuma zaidu ko la zaidun ga'ibu sai a yi ilga'in zanna a sannan haka nan ma ma hawa mustafa مستفهمة Ya, ko abin da yake ya kunshi mustafhama bihi abin da ake istifhami da shi in akwai bihi to mustafhama ake cewa in ba bihi ko a ƙarshe mustafhima da ya zama sunan bayan ne abin da ya kunshi istifhami nan ba bihi din ko ya zama wa mahawa mustafhima ko abin da ya kunshi kalma da take ta tambaya ka- kamar na qur'ani summa ba'athnahu lina'lama ayyul hizbaini asay bima labisu abada ikin alima din ya zama yanzu alima ba ta nasarci mafulai biyu ba sai dai ayyul hizbai ne din mubtada ne a hasa labarinsa dole mubtadan da labarin a mahallin nasba suke sai ya zama a mahallin nasba suke mafuli ne na alima
ولا الابتلاء haka nan lamin ibtida'i sai ka ce zanantu la zaidu qa'im zanantu la